أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za ku ga yan uwa saƙo a gurguje na gaggawa a cikin wannan bidiyo da za mu yi a wannan feji mai albarka wanda akwai wani abu mai muhimmanci wanda saƙon nan yana da kyau a isar wa 'yan uwa saboda abin da ya zo ya riske mu ya ɗaga hankalinmu. ‘Yan uwa suna ta kira daga gurare daban-daban, su kira ni, su kira Shehu Junaidu, su kira Shehu Muhammadu Nasir, su kira wasu ‘yan uwa daga cikinmu. a dangane da titsiye da ake so za a yi wa Abdul Jabbar wanda wasu suke kiransa da muƙabala. To amma idan an kira kowa da irin abin da yake faɗa daban sai ya ce ya ji an ce Shehu Muhammadu Nasir ya ce ko ya ji an ce Shehu Junaidu ya ce ko ya ji an ce Abul Fatih ya ce. To wannan dalili ne muka tuntuɓi junanmu domin mu tabbatar da abin da wasu suke ƙawwalawa mana suke cin wato albasa da bakinmu su ce mun ce. Uh, wannan dalili ya sa ya kamata mu yi wannan bidiyo a takaice cikin wasu 'yan gajerun mintuna don ku ji daga bakin kowane mutum ɗaya daga cikinmu dangane da hakikanin abin da yake tafiya akan wannan zama da za a yi da Abdul Jabbar wannan tsiye da za a yi da Abdul Jabbar babu shakka Shoman Junaidu yau ya zo ya same mu da safe ya ce ga waɗansu sun kira shi sun ce kaza sun ce kaza Shehu Muhammadu Nasir to sai na kira su muka haɗu gashi duk abin da za a yi ka ajiye jita-jita wane ya ce wane ya ce wane ya ce in Allah yadda za ka ji daga bakin mu yanzu me hakikanin abin da yake faruwa shoji ne bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a yan uwa kamar yadda kuka ji daga bakin dan uwa saidi muhammad abul fathi ga kuma shek muhammadu nasir kiranye kiranyen waya yayi yawa mutane suna kira suna tambaya wai menene gaskiyan batun da suke ji a gari dangane da cewa wato wai wannan mukabala da za a yi ko ko wannan tisiye da za a yi ma Abdul Jabbar an ce wai da akwai wasu mutanen da aka ayyana da su za a yi wannan zama ko kuma Abdul Jabbar din ya ce ba zai yi da wasu ba shi da wasu wanda ya zaba zai yi to haka labarin dai ya zo wanda labarin dai insha Allahu yanzu za ku ji kowane bayani daga bakin yan uwa insha Allahu amma da farko yan uwa abin da ya kamata su fara sani shine wannan zama da za a yi da Abdul Jabbar ba wai zama ne na neman a fahimci juna ba totally ba, ba zama ne na neman wai ya fahimtar da mutane me yake da'awa a kai ba abubuwan da yake da'awa a kai abubuwa ne wanda sam sam musulmi ba zai fara zuwa a kwakwalwansa wannan abun ya dace a jingina shi ga manzon Allah ko kuma wannan abu malaman da suka gabata sun faɗi irin wannan magana ba. Babu wani hujja ƙila ƙaddara tasliman jadali a ce Abdul Jabbar dai zo ya, ya kawo hujjoji hujjojin da ya fi na kowa misali misali hujjojin da ya fi na kowa babu yadda za a yi musulmin kirki ya aminta da abin da za a ji daga bakinsa na irin kausasan kalmomin da ba su dace da janabin sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi sallama kuma malaman musulunci babu yadda za a yi su kawwala wannan magana ga shaksiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama to yan uwa abin da ya kamata su sani shine Abdul Jabbar za a tsiye shi ne ya nuna waɗannan abubuwa sabila da mene ko Allah ubangiji sai an tambayi ya tambayi mai laifi wala nas'alanna allazina ursila ilaihim ko wala nas'alanna al-mursalin zamu tambayi wanda aka tura musu kuma zamu tambayi sauran manzanni su ma wanda aka tura kamar misali fir'auna Allah ubangiji ya riga da ya san fir'auna dai ya saba ma annabi Musa ya zalunci annabi Musa ya zalunci banu Isra'ila daga ƙarshe ma yayi da'awa ya ce ana rabbukumul a'la Allah duk ya sani ba abin da aka yi ba cikin ilimin Allah ba amma Allah ubangiji zai tsiye fir'auna kai fir'auna babu jakadan da ya zo maka ne daga guri na na saƙo? Fir'auna idan ya musa, Allah zai kira annabi Musa. Annabi Musa to gashi fir'auna fa ya musa, dukka Allah yana yi ne domin tsayar da hujja da dalili kafin Allah Ubangiji ya hukunta mutum. To wannan dalilin ya sa aka ce lallai ba laifi a zauna da Abdul Jabbar ya kawo maganganunsa domin maganganunsa su zamanto hujjan da za a hukunta shi da shi. amma kamar yadda za ku ji daga sauran bakin yan uwa wallahi billahi tallahi Abdul Jabbar ko kashe shida a yi bai isa ya nuna guraren da yake faɗan an faɗa ma annabi Muhammadu waɗannan kalmomin ba. Zan fara ɗan ɗauko wani abubuwa wanda duk da ku ji daga bakin sauran ‘yan uwa. Misali hadisin da ya ce, ya fitar a cikin ya gani cikin tabari, wanda a ranar da aka dakatar da shi daga wa'azi ya fito da wannan hadisi ɗin. Hadisin da ke cewa wai manza Allah sallallahu alaihi wasallam a'uzu billah a'uzu billah ya buɗe cinyan sayyidina Husaini ya tsotsi farjin Sayyidina Husaini, ya tsotsi al'auran Sayyidina Husaini. Ya ɗauko ya ce gashi nan a cikin tsabari, amma za ku ji daga bakin waɗannan malaman, wai shin wannan hadisin da gaske ne? A'a wannan hadisin me yake nufi? A'a da ifi ne sahihi ne harrafa maganan yayi? Do Allah ina son Malam Nasir ka, ka faɗa mu ƴan uwa wani bayani akan wannan wannan bangare din.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين ya alal hakika ga dan uwa Sheikh Junaidu Sheikh Abubakar ga As-Sayyidi Sheikh Abdul Fatih As-Sani At-Tijani da ni kuma Muhammad Nasir kamar yadda muke isar da wannan sako na gaggawa kamar yadda mun ji bayani a bakin Sayyidi Abdul Fatih mun ji daga bakin Sheikh Man Junaidu akan wannan sako lallai muna kira ne da gaggawa ga 'yan uwa saboda propagandan da ake yadawa propagandan nan kuma shine na cewa a ce malaman Kano za su yi mukabala da Abdul Jabbar ko a ce wai malamai an tara malamai an yi maja za a yi mukabala da Abdul Jabbar to da kamar yanda muka ji jawabi daga wajen malaman da suka gabata yanzu lallai dama mu mun yi ta buƙatar a yi mukabalan nan an yi ta bibiyar sa kwanaki shekaru watanni amma kowa ya san Abdul Jabbar ba wani mukabalar da yadda zai yi tuntuni gudun mukabala yake wanda wasu ma wanda suka gaza malamai suna kiran su abaya da cewa na yadda kunkure ne ba zan iya mukabalar ba amma idan ya zauna kan kujeransa shi kadai zaka ji cewa ana kiran su su zo suna gudu ina bin su ina suna gudu Bukhari ma ina bin sa da mas'ala yana gudu to wannan cika baki ne wanda ya saba ta to he zama farfagandan da yanzu suke amfani da shi shine tunda an riga an tabbatar da cewa za a yi mukabalan nan to su ko mukabalar ne yanzu suke tsoro mun ji cewa ya kai kotu ya kai kara kotu akan ta hana wannan abun a sake shi ya samu ya fita saboda dai duk yanda zai ya gudu kar ai wannan muƙabala to amma alhamdulillah abun nan ba muƙabala bace tuhuma ce shi yasa in wani kai suna kira su ce a'a ni na ce Sheikh Janadi ya ce Sheikh Abdul Fatih ya ce duk wannan ba haka bane ba ba wani maganar ta ne na ta ne zama za a yi da shi ya nuna kamar yadda tambayan da Sheikh Janadi yanzu ya mika mini na misali in faɗi wani kalma akan wannan hadisi da shi wannan Abdul Jabbar ya zo ya kirkiro yake faɗi na cewa wai sayyidina rasulullahi ya ce ruwaya na imam tabarani ya ce kaza na imam tabari ko ya ce wai sayyidina rasulullahi sallama ya buɗe kafan sayyidina hussein sannan sai ya tsotsi wai a azzakarinsa a'udhu billahi a'udhu billahi wannan kalma ta yi muni ta yi muni jingina ta manzo Allah da irin uslubin da ya zo da shi abin da nake so in kira 'yan uwa shine da yawa idan Abdul Jabbar ya zo ba wai yakan zo da maganan da babu shi bane kwata-kwata a'a yakan ɗauki magana ne mai kyau sai ya tahrifin sa kamar yadda Allah subhanahu ya gaya mana hali ne na Yahudu a Qur'ani naka sun ce maka Allah ya ce kaza a Qur'ani naka sun ce maka Allah ya ce kaza wannan ba gaskiya bane eh nassin Qur'ani yana na Qur'ani amma kuma tahrifin maganan su ne daga yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yuharrifuna al-kalima an mawadihi wanda mun sani ya zo wannan wajaje daban-daban daban Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wannan ɗabi'ar su ne ta harifin magana bayan Allah yana ce mana atatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun ashe Abdul Jabbar da gangan yake ɗabi'ar Yahudawa ne to wannan hadisi a takaice ruwaya na al-Imam Tabarani wanda ya kawo cikin Al-Mujamul Kabir wanda yake mujallal na farko shafi na 51 wanda Ibn Abi Dunya kawo a cikin Al-Iyal shafi na 212 ai da 11 a addiya cikin muhtara shafi na 549 ibnu adi ya ka a cikin alkamil a mujalladi na bakwai shafi na 175 daga hanyar jarir daga qabus ibnu abi zubyan daga babansa daga ibnu abbas radiyallahu anhum anhuma Allah ya kara musu yarda yana cewa ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam farraja ma bayna fakhizai al-husaini wa qabbala zabibatahu na ga sayyidina rasulullah sallama ya bude kafan sayyidina hussein a lokacin sai Hussein na shekara biyu dan kananin shekaru manzo Allah yana taɓe shi sai ya sumbanci wato zabibatahu kaman ka ce kan kaciyar mutum amma sai Abdulbar sai ya zo da ruwaya cewa an rawaito annabi yana tsotsan gaba tsotsan gaba wannan kalmar ya faɗa yana tsotsan gaba kalmomi masu muni wanda kafiri ba zai canza wannan ma'anan ba to abu na farko shine wannan ruwayar a yanda shi ya kawo sai na kawai kamar sayyidina Hussein babban mutum ne ma'aiki ya sunkuyar da shi yana masa wannan mummunan alkabai Allah ya tsare mu da mummunan jingina magana manzo Allah kamar yadda azu muke tattaunawa kalmar nan fa ta zo da kabbala ne amma sai ya canza ta kabbala shine kamar ka sumbanci waje yawa sai ya mai da shi imtassa kamar imtisasi kamar ka mai da abu kana tsotso yanda ake yi na masu luwaɗi ko kuma yanda ake yi na wanda suke VM blue film sai ya juyar da maganin ya ga manzo Allah kuma sayyidina Hussein yaro ne karami kuma mu sani fa wanda aka rawaito maganan nan da ya inganta ma annabi Muhammad ne sai ya ce ruwayan nan sahihi ne bayan wannan ruwayan ba sahihi bane wanda ruwayan nan ba sahihi bane domin akwai Qabus ibn Abi Sufyan dake bai san sa ba cewa wannan Qabus ibn Abi Sufyan din bai san tsarin ruwayan malaman hadisi shi ba bai san komai ba malamai sun yi jawabi sun illata shi kamar barin buga misali a takaice sai in ba magana malamai su ci gaba da jawabi ga Sheikh Tunid na san da abin da ya faɗi ga Sheikh Abdul Fati na farko al-Imam Ahmad da Ibn Ma'in dukka a cikin al'ilal idan mutum ya koma shafi na 771 da shafi na Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat mujalladi na 6 shafi na 339 sannan Abu Hatim a cikin Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi na 7 shafi na 145 da Iful Hadis ne shi wannan mutumin da Iful Hadis ne wanda suna ce mishi layyunul hadis wala yuhtajju bihi ba hujja bane a hadisi amma sai ce sahihi ne sun inganta shi suna karantar da shi me yasa bamu ji wani malami ya karanta wannan ya ga manzo Allah ba saka Abdul Jabbar irin wannan damu zo ne a tsiye mana shi a rike shi ga malamai a Kano tunsun tunsun suna nan amma wannan kama wane zan zauna da shi wane wannan wato farfaganda ne na almajiransa kuma kowa ya ji Abdul Jabbar ya kai kotu yana neman dan Allah kar ai zaman nan dan Allah kar ai zaman nan amma yanzu kuma sai kaga suna ta cewa eh ai ana bibiyan mutane ana gudu zai zama da malaman Kano wani malaman Kano kai ba malami ba ne sai aka albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ba mukabala za a yi ba za a zaunar da shi ne ina kaga fyaɗe sai ka nuna ina ne kaga an ce dan bunsuru aka jingina manzo Allah sai ka nuna duk Buhari ina ne kaji an ce kwarto ina kaji an ce shashasha ina kaji an ce za a yi layi ga sai da tuna Aisha sai aka wannan maganganu ga shehunai za su ci gaba mana Sheikh Manjunaidu da Sheikh Abdul Fatih insha Allah assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi ni ina ganin ko jawaban nan da Sayyidi Muhammad Nasir ya yi da wanda Shojunedi sun wadatar to amma ni dai kullum abin da nake gaya wa mutane matsalan nan wasu suna ɗaukanta kamar matsala ce ta wasa cewan kawai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza la wallahi matsalan nan ba haka take ba matsala ce da ta shafi mutuncin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akan wannan kuma za ta iya zamantowa matsala ce da za ta gara mutum wuta ko ta gara shi aljanna ya rage ka zaɓa wa kanka abin da yake faruwa yan uwa kullum abin da yake cutar mutane da shi waɗannan gima-giman kalmomi da Abdul Jabbar yake ɗebowa yake gaya wa annabi wasu sai su ce a cikin hadisi ya gani idan ka ce a cikin hadisin a nuna maka kalman sai su gudu sai su ce ai hadisin yana da ma'ana to dan Allah abin da ni nake so mutane kullum su yi adalci su tambayi kansu shine yanzu suna ganin cewa wannan ma'ana da Abdul Jabbar yake cewa ya samo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi da Bukhari shekara kusan 200 ne kuna ganin zai yiwu a ce sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanda aka ce mai rahmatan lil alamina annabi ya zamanto rahama ne wa dukkan talikai wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nazira duk malaman al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shekara 1200 a ce ba wanda yake da irin wannan gurguntacciyar fahimta wannan fahimta ta 'yan kalakata ta 'yan tatsi ne sai abdul jabbar ya zo kuma ya lizumta wa mutane kuma kun ga abin da yake akwai abu ne dara ne ta ci gida kullum in ka zo ku lura yadda yake magana Bukhari ya rawaito ya yi munafurci ya datse ya ƙara da na bi shi guri kaza ya je ga abin da Bukhari yake nufi amma yau wai sai gashi Abdul Jabbar ya fito yana sa gaugaƙunsa suna rubutawa shi kansa yana rubutawa a fejinsa na facebook cewa ana datse mai magana ba a yi mai adalci ba wannan datsewar da kake cewa an maka kai abin da kake wasu al'imamul bukhari da abin da kake wasu al'imam muslim me sunansa sunansa datsewa to da aka yi uwa ya kamata ku gane kuma anan nake so zan yi wani kira kiran da nake so zan yi zuwa bangarori guda biyu kira na farko zuwa kungiyar Amnesty International domin muna da raɗe raɗin cewan suna son za su shiga wannan harkar cewan an tawaye wa Abdul Jabbar haƙƙinsa na yin wa'azi to su dama wannan kungiya Wato zai bata da la'anannu ne shi kenan.
eh kun ga kungiyar turawa ne suna neman su shigo la'anannu ne aikin su shine duk lokacin da mutum ya taba addini ko ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai su zo su ba wa wannan mutumin kariya domin aikin su kenan yanzu ku lura kwanaki an samu wani mutum mai suna Mubarak Bala da ya fito ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a pejin su suka fito suka dinga bashi kariya ya kamata a sake shi yana da freedom of speech yana da kaza ba damuwansu an taba Allah ba ba damuwansu an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya kamata yan uwa ku gane yanzu sun fara shigowa hannunsu ya fara shigowa kan wannan maganganu da Abdul Jabbar yake yi ma'ana suna son su bashi kariya abu na biyu shine bangaren da muke son mu yi magana akan su sune kungiyoyi eh, kungiyoyi na lauyoyi ya kamata ku zamanto kila lauyoyin nan abin takaici abin takaici musulmi saboda kana lauya wata yan dubu ɗari dubu ɗari biyu zuwa miliyan ɗaya da za a baka ka yadda ka sar yadda imaninka da mutuncinka ka kare wanda ya taɓa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka ɗaga kimar abincinka to wannan ka sani na farko tukunna akwai walakantuwa da za ka yi a duniya domin Allah sai ya kunyata ka sannan kuma ku jira za ku galakanta a lahira domin Allah ba zai bar ku haka ba abin da muke faɗa ‘yan uwa su gane duk masu kira daga yau su ji. Wannan mukabala da za yi da Abdul Jabbar, gwamnati ne ta sa wannan abu, amma na farko zaman da ake kiransa da mukabala muna son jama'a su canza. Don ya yaɗu a harshen mutane mukabala mukabala su sani ba Tuhuma ne.
mukabala ba ne. Wannan abin da za a yi za a titsiye Abdul Jabbari Kabara, za a titsiye shi ne wannan shegantaka da wannan iya shege da iskanci da zagin annabi daga ina ka koyo shi ka yi mana bayani. yawa tuhumarsa kawai za a yi ba muƙabala ba ne in an ce muƙabala ma'ana ma an yadda ma yana kan gaskiya yana da abin da zai faɗa kenan ba muƙabala ba ne tsiye za a yi mai wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu mutane su sani tunda gwamnatin kano ne ta sa wannan abun mu ko wasu mu kai ko ɗaiɗaiku a cikin garin kano baka da yancin ka fito ka ce ga da wanda za a yi zama ga gurin da za a yi zama ga ranar da za a yi zama ita gwamnati da ta ayyana wannan abin ita ce za ta zo ta yi ita take da haƙƙin ta yi wannan sanarwa da haka duk wanda kake kira ma ko ya baka wani labari to watakila kawai ya baka labari ne bisa wani hasashe ko akan gaibi amma haƙiƙanin abu sai dai a jira gwamnati ta sanar sannan abu na gaba kira na ƙarshe su yaran Abdul Jabbar muna daɗa maimaita musu wannan abin su sani ba su da yanci mutumin da za a yi mai tsiye ya ce ga da wanda zai zauna kai ne za ka yi wa ɗalibinka jarrabawa ka sa shi a aji ka bashi takardun jarrabawa sai ya ce malam ina so da Allah ka cire min tambaya nan ba kaza tambaya nan ba kaza tambaya nan ba kaza kawai ni zan amsa ɗalibi bai da ikon yi wa ma- malaminsa wannan jarrabawa to Abdul Jabbar zaman da za a yi da shi zaman tsiye bai da ikon ya ce ga da wane ga da wane ga kuma abin da za a tattauna bai da wannan ya jira sai ranar zaman ba za a faɗi malamai ba sai ranar zaman ba za a faɗi maudu'in da za a tattauna ba sai ranar zaman ko a nan yayansa da yake magana musal kasumi wanda abun kunya mai cewa yana kishin annabi amma kuma ya kasa gane kishin annabi akan dan uwansa saboda dan uwansa ne ya fito yana bashi kariya to wannan babban abun kunya ne sannan kuma muna daɗa kira yaran su yi malam dan tamori ku yi wa kanku faɗa ku yi wa kanku nasiha ku daina maganganu a facebook domin mun gaya muku duk abin da kuke rubutawa ka sani kai a mazauninka na yaransa ba za a je a shaƙo ka ba wanda za a shaƙo shi dai ɗan tamoran shi za a je a shaƙo shi za a je a shaƙo a zuwa ɗaure akan wannan magana in kun ga ya ku ci gaba da postin na wauta gwamnati tana gani tana ɗauka tana rubutawa shikenan in kuma kun ga za ku ji tausayin malamin ku a halin da yake ciki ku rufa mai asiri ku ja baki ku shiru har Allah ah, liyaqdiyallahu amran kana maqula shikenan in kuma kun ga za ku yi ta yin wannan hauka shikenan sannan daga ƙarshe musal kasumi abin takaici wai dan Allah nasihar da ka fito yanzu da aka kama Abdul Jabbar sai da aka yarram aka damke shi sannan ka fito kana mai nasiha cewa ya duba mawkifinsa akan sayyidina Abu Hurairah da sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhuma sannan ya canza alfas din da yake maganganu da su tambaya shekara kusan uku ko hudu Abdul Jabbar yana wannan da'awar ƙarya kake baka ce baka taba jin sa ba baka san me yake faɗa ba to me yasa tun a wancan lokacin baka yi mai nasiha ba sai da yanzu ya zamanto gargara kawai za a ɗauke shi za a lanyace shi sannan kuma ka zo kake bin bayan dan uwanka to kaga wannan abun kunya ne abun kunya ne a ce yanzu a ce duk gidan kabara wannan shi ke gwada mana karibun layi shine cikakken magajin malam shine cikakken magajin malam saboda shi ya fito ya barranta da wannan abun amma kaga kai kasumi ka bi bayan dan uwanka bazan layi ya fito ya bi bayan dan uwansa akwai wani mai yankakken hannun nan shi ma ya fito ya bi bayan dan uwansa to kun ga wannan duka ma'ana sun zabi Abdul Jabbar da cin mutuncinsa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abin takaici ne abin nadama ne abin ban haushi ne kuma daga ƙarshe hadisin da sai Imam Nasir ya jawo kaga dai yanzu da hadisin an ce za a yi faffaɗan bayani akan sa yan uwa ku sha mamaki ya ɗauko rubabban hadisi wanda malaman musulunci sun riga shi da cewa hadisin nan rubabbe ne amma ya zo yana kafawa yana kafa hujja da shi yana son ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka yan uwa ayi wa kai fada ayi wa kai fada wallahi Shabalake ina da ina da Bismillah.
karamin ta'aliki bismillah akan wannan hadisi wanda Shehu Muhammad Nasir yanzu ya karanta mana. Wanda gashi dai Shehu Muhammad Nasir ya karanta mana hadisin. Abinda hadisin ya ce daban, amma a kaddara shi tasliman jadaliyan, ko ba haka ba a ce Kwarai.
hadisin ma ya inganta. Tun da gashi an ce hadisi ne ba'ifi, an ce hadisi ne munkari, an ce maudu'i ne duka. Amma duka ya shafa wannan ya ɗauko hadisin. wannan hadisi da ma'an Nasir ya karanta na na wai annabi sallallahu alaihi hadisin Abdullahi bin Abbas annabi ya bude cinye sayyidina Husaini ya tsotsi farjinsa a lafazin Ab- Abdul Jabbar tsotsa tsotsa kalman tsotsa al-imtisas wanda kuma a lafazin ƙabbala aka ce ƙabbala kuma shine sumbanta to wani shuba da nake so na nuna ma 'yan uwa a karkashin nan shine yanzu misali akwai ingantaccen hadisin da aka ce ana kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallama jirajirai annabi sai ya saka harce a bakin jirajiran sai su kama tsotsar ruwa daga harcen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan idan wannan hadisin ya biyo gaban Abdul Jabbar cewa dai ana kawo jirajirai yana sumbantansu yana musu abubuwan da ya shafi jinsi da kuma mummunan kudiri da mummunan ta'ala.
tunda gashi ya faɗa akan sayyidina Tunda ya Zainab, faɗa akan- annabi ya rungume sahabinsa yace wannan abun ya fassara shi da wani abu daban yace Sosai.
abin luwadi Masha Kuma ga- Allah.
ga hoton shi shi yana rungume rungume shi kuma a- bayan rungume rungume har turo baki yake yana yi wa wani kiss mm, haka Eh, haka.
a cikin hoton cikin hoton- a cikin hoton Abdul Jabbar To kaga waɗannan abubuwa, abubuwa ne da ya kamata mutane abin da muke so mu haska musu a nan shine. Wallahi billahi azimi ba domin wai wani bambanci ko fahimta ya sa muke ma Abdul Jabbar wannan abubuwa ba. Wallahi muna yi ne don ba da kariya wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wallahi muna yi ne domin mu ceto ‘yan uwanmu da suke ganin abin da Abdul Jabbar yake yi wannan abu ne nagartaccen abu, kuma mummunan abu ne da zai kai mutum zuwa ga jahannama. kuma Allah ba zai sassauta wa mutum ba idan ya shiga wannan alfumar na manzan Allah. Yanzu dai kaga siffan da Abdul Jabbar ya ɗauko ya nuna a duniya, ya nuna an rawaito cewa tsotso ne, tsotsan farji ne, ya nuna cewa wannan wani abu ne da ya shafi luwaɗi da iskanci, Inna lillahi.
wanda kuma abin da ma'anan hadisin yake nufi daban.
Mm.
Akwai wani hadisi wanda yake cikin ruwayan sunna kuma na cikin ruwayan shi'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa kirjin sayyidatuna Fadima a lokacin tana budurwa ya yi mata addu'a tun daga ran da annabi ya mata wannan addu'an ta bar jin yunwa kwata-kwata a duniya. Kenan Abdul Jabbar idan ya biyo kan wannan hadisin da ya ce wannan saka hannu da ya yi a kirjinta ma wani abu ne da ya shafi fasikanci ko Kuma mummunan annabi- tunani.
kuma manzo Allah yakan shiga tsakanin sayyidina a sayyidina Ali yana hannun dama na Fatima tana hannun hagu annabi ya kwanta Ya kwanta a tsakanin su tsakaninsu. tsakaninsu.
alayhi salatu wassalam Shi ne wani abin Duk da da me zai misali fassara akwai wannan?
akwai ruwayan shi'a da suka rawaito ai kasan duk yana kawo wannan ruwayoyin ne domin ya rusa littattafan kuma ahlus hadisin sunna nan wal sai Imam Nasir jama'a.
a ƙara gaya musu hadisin nan da kai maganar sa fa akwai shi a maraji'u na shi'a kuma da inganci yawa kuma ai tun da hadafinsa ai dalilin da yasa yake wannan abin yana so ya nuna wa duniya littattafan sunna suna zagin annabi na shi'a suna tsarkake manzon Allah kamar yadda ya haka ne, haka faɗa ya faɗa to ai a ruwayan shi'an wannan ruwayan fa ya tabbata a littafin shi'a ya tabbata harul anwar sun kawo littafi har kusan uku daga cikin ruwa Sun kawo kamar yadda kuma muke daga Bukhari.
a'imma a'imma ne wancan wannan ma mu namu da ifi ne nasu kuma sun wanda yi.
su a'imma a wajen su ma'asumai Ma'asumai ne ne.
shi ma kuma Abdul Jabbar abin da yake tafiya Ya a a'imma faɗa, wajen ya sa faɗa.
kafin a yi ram da shi Mm.
ai maganar da ya dinga yi maganar da ya dinga cewa ya a cikin dinga littafin shi kawo ilajin ciwon jirgi e ila jujuri ya dinga kawo maganar ciwon shehu tijjani ya yadda da imamai guda goma sha biyu da kaza da kaza kuma daga ƙarshe yana so ya ruguza khalifancin sayyidina abubakar da sayyidina umaru da sayyidina usmanu domin tabbatar da khalifancin nan guda goma sha biyu da yake so sai kuma allah ya ruguza shi to mu abin da muke kira a nan daga ƙarshe kowannen mu zai yi kira na farko dai allah ya gani muna addu'a wa gwamnatin ganduje wannan abin da ganduje ya yi wallahi abu ne wanda alkhairinsa ba zai tsaya a kansa ba sai ya shafi har iyaye da 'ya'ya da jikoki da kowa da kowa saboda mai abu ne wanda imani yanzu kamar yadda coronavirus take tafiya da rayukan mutane ebola hiv suke tafiya da rayukan mutane to wannan dufana ne na imani wannan shigohi da abdul jabbar ya shigo da su mutum in ya ji wannan abin zai ji zuciyarsa ta girgiza akan lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imaninsa ana nema a girgije mai shi a zubar da shi to ganduje ya zo ya tsaya akan wannan abu ya yi banga-banga ya ce ya tare ya ji shi na annabi ne shi na masoya manzo Allah ne to wannan muna mai addu'a malaman Kano muna yi musu jinjina muna ƙara miƙa godiyanmu Allah ya saka musu da alkhairi da wannan abu da suka yi kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa wannan abu ya zamanto izina ya zamanto ƙarshen sharrin Abdul Jabbar kenan in ya shirye ya bar wannan shaidanancin to a bashi ci gaba da abubuwansa in kuma zai ci gaba a ci gaba da datse sharrinsa.
To ni maganin da nake so na yi da jan hankalin da dan yi jan hankali ne ga ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko wato ‘yan uwa ‘yan shi'a wanda suka kai matuƙa suka kai mari ko ba haka ba domin su ga yadda da su yi su kubutar da abjijjabar daga waɗannan abubuwa. Alhali kuma abin tausayi shine waɗannan da'awoyi na Abdul Jabbar a kashi goma, kashi bakwai babu irin waɗannan ƙazaman tunanin a mazhabi na shi'a. Kashi uku a ciki alal aƙalli shine za a ce tunani ne na mazhabin shi'a. Sauran kashin gaba ɗaya tunani ne na ƙasawisa ma'ana fastocin da suka yi ƙage-ƙage wa annabi Muhammadu daga cikin almustashriku na kenan ɓangare na biyu kuma ƙaramiɗa. Ƙaramiɗa su ne mulhidai wanda ba su ma yadda da akwai Allah ba masu kwata-kwata su ne suke fito da irin waɗannan shubuhohi ɗin domin su samu daman da za su ruguje manzan Allah. Amma yanzu shi'a sun yi rub sun rufe akan waɗannan abubuwa har da ma wasu ruwayoyin da yake karyatawa a sunnan wanda ga akwai ruwayoyin nan a cikin littattafan shi'a ƙarara wanda babu wani tababa akan haka saboda haka ina kira ga shi'a su mai da hankalinsu abubuwan da abdul yake kira akai ba abin da mazhabinsu yake kai ɗari bisa ɗari ba kenan su dai su tsaya a iya layinsu dama mun mun riga mun san su tuntuni su ma sun san su waye kira na ƙarshe kuma ga gwamnatin jihar Kano gwamnatin jihar Kano kada ta tara malamai masana ilimi wanda duniya ta yadda su malamai ne, ta tara su wai da sunan wai da su yi mukabala da lafazin mukabala. Wannan walakanta al'amari ne na ilimi, ko ba haka ba? Walakanta al'amari ne na ilimi. Wannan maganan mukabala alhamdulillah muna cikin wanda muka ba da shawarin a yi mukabala. Abin da ya sa kuma muka ba da shawarin a yi mukabala sabila da liyahali kaman halaka an bayyana, wa ya haya man haya an bayyana. kowa ya samu hujja. Me yasa kowa ya samu hujja Abdul Jabbar a titsiye shi ya faɗa a ina ya samu waɗannan abubuwan. Sabiya da akwai jahilan da basu iya karatu ba, jan baki ma basu iya ba.
Su suka fi yawa.
Fatiha ma basu iya ba suna gabansa. Su kuma ‘yan kowaye, duk abin da ya ce kowaye, ma'anan kowaye ba wani imami ko jagora wanda suke tsayawa akan Tun maganar daga da- kan annabi tun har daga zuwa kan maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama. To sabila da haka gwamnatin Kano malaman da za a kawo su ba wai mukabala da su yi da Abdul Jabbar ba da su tuhumi Abdul Jabbar ne su ci siya Abdul Jabbar ya nuna musu yanda waɗannan kalmomi da yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce a littattafan sunna suke kuma sunnan nan alhamdulillahi Allah ya karfafi sunna da mazaje ma'aikata tun daga shekara dubu da ɗari kaza har zuwa yau Abdul Jabbar ya nuna waɗannan mazajen sun gajiya sun ha'inci addinin musulunci sun ɓoye kitimurmura da zagin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki hadda mai kisa a ciki a ciki hadda shewa Abdul Qadirin da yake ce jagoransa ne a ciki hadda akwai kowane malami ma a tuhume shi ya zo sabila da kalubalantar da yanzu muke yi ma Abdul Jabbar yan uwa mu fahimci wannan ba muna yi bane ma wai akan kanmu mu muna son mu wanke addinin mu ne daga wannan daudan da ya kawo mu wanke malamanmu daga tuhuman da yake yi musu shi yasa mu muke tuhuman ya zo ya nuna yanda aka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan baƙaƙen kalmomi ɗin amma ina kira ina kira masu yada cewa da su da a yi muƙabala su ɗauke maganan za a yi muƙabala za a tuhume shi ya nuna yanda waɗannan kalmomi suke in ya nuna kuma in bai nuna ba a tuhume shi ya nuna ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda yake kan irin waɗannan kalmomi ko yake kan irin waɗannan ma'ana sa'an nan kuma a gefe guda almajiransa mabiyansa suna ƙoƙarin su kai shi su baro shi Shehu Shehu Abdul Fati suna daɗa ingiza shi suna tura shi ba su san kuma cutansa suke yi ba yanzu yau da aka zo aka rufe gidan Abdul Jabbar dan Allah ƴan kowaye din nan basu me yasa basu nuna mana kowaye ba a gurin ai in suka ce kowaye suna nufin ko hukuma ne suna nufin ko gwamnati ne kaga basu nuna kowaye ba anan kuma shi aka cuta sabila da haka wannan ingiza shi da suke yi shi suke cuta fa shi suke turawa fa suna yin maganganu saki saki ba daɗi a cikin facebook maganganun da babu kai babu gindi wanda kila shi ma ɗin abdul jabbar ɗin ina bibiya ba zai so irin waɗannan kalmomi ba saboda da haka su bar zuwa suna ce wai da ayi da wani da ayi da wani shi babu ruwansa baya da yancin da dai zaɓi wani ya ce wai wai da wani dai zauna baya da wannan yanci yanzu baya da wannan yancin baya da yancin komai yanzu komai shi yanzu ta yadda aka yi da shi kawai.
Shi yadda aka yi da shi.
Ya da haka babu maganin cewa wai wai wai ku zaɓi wani ku ce ko da wani za a yi ko da wani ko da wani za a yi. Sannan shi Abdul Jabbar din ya sani ya kuma sani fadan sarkin Kano babu wani kowaye a wannan wajen. Wannan almajiranka da suke an giza ka suna suna suna watsa fetur a kanka kana kububuwa kana tashi ko ba haka ba kamar bardin doki a nan ba za ka ga kowa ba Bulala zai ba sha.
wanda za ka gani a wannan wajen kuma ka san yana daga cikin abin da yake kara masa tasiri wajen sake waɗannan maganganun wannan ihun da ake yi din to nan babu kowa a gurin ba wanda za ka gani sai fadawa ba wanda za ka gani sai hukuma sai kuma tacaccun malamai masana lugha masana fikihu masana ma'anonin kalima masana istilahi na na ilimin hadisi da sauransu to saboda haka ina kira masu tunanin cewa wai da aje ne ya yi wa mutane wannan gaddaman nasa ba haka ba ne zai je gurin da babu wanda zai gani cikin wanda za su masa wannan ihu tafiya da haka a sassauta tunani kuma yan uwa su san cewa tuhumar sa za a yi tuhumar sa za a yi kuma mu kar ku zaci mu ba mu mu ma muna ciki muna ciki duk abin da za a yi da mu za a yi mu din da yake ta gudun yara yara yara yara an saka yara wala da mu za a yi Ah, to anan anan kasa kasa na gagara hakuri akwai ta'alikat da zan yi akan maganganun nan da ke magana ne na karshe sai da dama ba mu so sakon yayi tsayi ba kawai mun so mu sanarwa duniya ne cewa propaganda kaza da kaza da kaza mu cewa da ake yi wai abdabar da a tara malaman Kano don haka ake ta rubuta wasu har sun zaci da gaske ne mun yi shiru ne tsit sai da mun zaci da gaske ki za a yi muƙabala domin da ya yarda za a yi muƙabala din to amma sai gwamnati ta gane cewa ki yake yi to shine aka ce to shikenan yanzu tunda ya ki yarda da ayi muƙabalar a langa din yanzu babban abu na farko ya zo ya kare karairayin da yi wa shugaban halitta ne Muhammadu ta hanyar da yake fakewa da Buhari ya zagi manzon Allah duk wanda zai ce a'a ai akwai hadisin yanzu nan da ake karanta kan shi ta ce ai akwai hadisin a'a akwai hadisi hadisi kan akwai sa mana yanzu su arnan da suke cewa a Qur'ani Allah ya ki manzon Allah ba sai da Allah ya raddi ba ma wadda aka rabbuka wa ma kalaka amma har gobe suna faɗi in sun zo su ce to kun ga ai anan annabi kaza kenan kun ga anan annabi kaza kenan bayan qur'ani bai kawo ba kuma su dauko ayan qur'ani su murɗa ta ta harifi kenan wannan musulunci tuntuna akwai sa kuma shi Abdul Jabbar ya zo yake yi ba burin akwai a- hadisi da ka ce ba shin haka yake a wajen malaman musulunci Yau ma Nasir afuwa kada Yawwa.
kar na san Eh, kana eh, magana na da gane, maimanci na kan na gane.
datse ka Mhm.
akwai wanda na haɗu da shi mai irin wannan tunanin Na'am.
wanda yana bin mazhabin shi'a ne da ya zo sai ya yi kwandemin ɗin hadisan annabi da yawa yana nuna ai bai kamata ma a ce wai manzon Allah zai zo masallaci ya yi kuskure a sallah wato har zuliyadaini ya tuna masa ba wannan duka ƙarya ne bai kamata a ce manzon Allah zai zo masallaci sai dai kabbara ikama ya tuna cewa da akwai janaba a jikinsa sai dai gama wannan sai ya zo yana kawo darajojin imamu eh, eh, sayyiduna ali karramallahu wajahu sai ya ce daga cikin darajojin sayyiduna ali annabi yakan kwanta da shi mayafi ɗaya guminsa yana gogan gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace to ai wannan a ma'anan yanda kuke harrafa maganganu wannan mummunan kalma ne na jifa ga sayyidina rasulullahi a irin ma'anan da ku kuke yarawa Ya yi wa na ce kansa kuma a cikin in dai aka ce wannan usulobin rugurguza nassi na hadisi ta hanyar irin wannan munanan tunanin haka za a yi ma maganganun manzan Allah to dole a shiga cikin Qur'ani a ce a Qur'ani ma Allah ya ci mutuncin annabi Mhm.
tunda a Qur'ani Allah ya ce wa wajadaka ballan fahaba Mhm.
salafiya wannan wa wajadaka ballan fahada din Anan suka da bata.
yawa anan suka bata Mhm.
suka ce ma'ana wajadaka dallan ya same ka kana bace dole sai ka saka yi wannan magana domin ka isar wa mutane me wannan maganan yake nufi ko walau taqawwala alaina ba'd al haka ne suka sai ka ce ana tuhumansa ne ana ce kar ya yadda ya ƙara wani magana ko ba haka ba saboda haka dole in mutum zai gurguje nasi na hadisi ta hanyar waɗannan munanan tunanin to dole zai kawo dawo kan alkur'ani To kuma wannan wannan jawabi dai insha Allah na san kowa yanzu ya gamsu. Kuma lalle abin da ya sa muka dinga dan isharar littattafan Shi'a kamar yanda yanzu aka kawo kissan nan a littattafan su cewa ma ake yi shi Imam Ali yakan kwanta da sai da tuna Aisha ga Annabi ga sai tuna Aisha ga Imam Ali kuma jikin su ba mai yafi. A littattafan su sai da tuna Fatima sai tuna Aisha ba Fatima ba a sai da tuna matar manzon Allah wai Matar saboda a nuna manzon maka Allah.
shi nafsun nabiyyi ne a littafin wai Imam Ali yakan zo ya zauna ya- da jikin ita daga shi sai annabi sai ita wai har wata rana wai sai tuna Aisha sai ta fusata ta bankaɗe shi yana zuwa da ya zo ba waje ga annabi ga Abubakar ga Umar ga Uthman sai shi sayyidina Ali wai Imam Ali tsaban ƙarya wai da ya zo zai zauna sai bai ga waje ba kawai da ya zo sai ya zauna kan cinyanta
a ruwaye a ruwaya shi'a wannan kuma yana nan mun rufe irin wani ruwayoyi ne da mu zo da ruwayoyi irin wannan irin ruwayoyin da ake cewa wai im- eh, manzo Allah sallama yanda suka kawo a tafsirin su cewa annabi ya zo ne sai da tuna Zainabu tana wanka tana gidan mijinta wai manzo Allah da ya zo sai ya leƙa ta abun bakin cikin leƙawa za a ce musadafa ne wasu annabi ya ce kai tana wanka tsara sai ce kai irin wannan halittan ki yayi wasu ne sai Allah ya ce to tunda Zaidu wannan to mun aura maka ita wai hidiji leƙa ta a gida tana tsirara tukun to duk irin wayannan maganar abin da yake wa'incan din abin da yasa nake kawo wannan maganan duk buƙatar Abdul yi tarjihin littafin sunna ai shi'a akan littafin shi'a shi yasa dai yi ƙarya da duk abin da ya ga daman zai Em, kuma a daga ƙarshe bayan wannan yi taliki akan magana ka sai Muhammad Nasir abin da yake gwada ƙaryarsa mutumin da kace shi'a sun fi sunna gaskiya da kashi 75 Ah, amma sai ya yi haka sai ya ce ga littattafan nan inda na 'yan shi'a tsirari ne a nan duka kusan littattafan sunna ne wato ƙarya ka fi to so.
kaga idan misali tarjihi kake so za ka yi yawa ka karanta waɗannan littattafan Mhm, 75 mhm.
wancan ma sai ka karanta nawa saba'in da biyar Eh, sannan sai ka yi ne muƙarana.
sai ka yi muƙarana ai, sannan ka yi abin tarji nan saba'in.
amma da yake san zuciya ne madaranta kuma yan uwa ku gane a, akwai waɗansu kalmomi ga wanda ya san larabci akwai abin da ake kiransu za ka kore wannan abu to za ka kore abu da yawa a cikin alkur'ani za ka kore abu da yawa a cikin hadisi misali yan uwa lisanin arabiyi mu Bilisanin dole in Arabiyi mu- balarabe ne dole yanzu da akwai misali, wannan abubuwa.
za a samu akwai waɗanda muke da saɓanin fahimta da su mai ƙarfi akan abin da ya shafi ayatu sifati na Allah amma yanzu ba salabe in ka zo kace mai wajuhullahi me zai ce Mm, sai ya ce maka fiska mm.
in ka ce yadullahi sai ya ce yadullahi an- haka yake faɗa hannu haka suke faɗa da sauransu amma mu in mun zo misali kamar ma malaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya in ka zo sai ka ce ai bima khalaqtu ana wa lam yakhluqu ghairi kaga kayi tawili baka jingina wa Allah hannu ba To irin wannan nassosin idan Abdul Jabbar ya ci karo da su a hadisi tare da in ya ce aqidarsa ash'ariya yake bi ya san yanda ake tawilin irin waɗannan nusus din amma da yake yana da wata manufa a zuciyarsa in ya zo sai ya iya yi tawili sai ya fito da zahirin su karara Mm.
misali faɗin manzo Allah a hadisi da annabi yake cewa anan nabiyul uryan al uryan shine tsirara Mm.
to yanzu za ka zo ka ce ni ne wanda nake tsirara a fili haka za ka bayyana ko kuma yanzu misali hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in duk abin da ka gani haka za ka fassara shi a zahiri manzo Allah ya gaya wa Abu Zar ya ce ma azallatil khadra Mm.
wala aqallatil ghabra asdaqa lahjatan min abi zarr manzo Allah ya ce sama bata inuwanci ko ƙasa ta dauki wani wanda ya kai Abu Zarr gaskiya ba annabi yayi idlaqi haka ya saki amma in ka zo ka bi wannan idlaqin sai ka ce Abu Zarr ya fi manzo Allah kenan Mm.
kaga ba haka ake yanzu to shi Abdul Jabbar fa irin abin da yake yi.
Misalin abin da idan ya haɗa Sayyidina kawo Umar akan kenan.
yanzu abin Sayyidina yanzu kun ga Umar.
wannan hadisin manzo Allah ya ce Eh, Haka yi Umaru.
Sayyidina haka yi.
Umar.
Allah haka ne.
haka ne Saboda an ce shedan baya haɗa Yawwa, hanya.
sai- baya hada hanya da shi Yawwa, ka gani yawwa.
wanda kuma gashi in shedan baya hada hanya da sayyidina Umar in kai mamaki kai fa a hadisi manzo Allah ya tabbatar maka kai ma in baka so ya hada hanya da kai ba zai hada hanya da kai ba Mm.
kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai nan yayi nan Qur'ani ma ya tabbatar.
Qur'ani wai ma yanzu ganna kai minash shaitani nazgun fasta Fastaiz is billah gashi alqur'ani Inna ne ibadi laysa laka alayhi.
alayhim sultan Ka gani?
gashi fa duk qur'ani ne ya tabbatar ayat da qur'ani maganar Sayyidina Umar.
amma sai ya ce kuma da ya tashi yana son ya ci mutuncin manzo Allah sai ya ce kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza saboda shedan yana gudun sayyidina Umaru baya kaza duk irin waɗannan abubuwa to ƴan uwa ya kamata a ƙara bin abubuwan nan a hankali mu muna wannan abin ne ba dan komai ba duk wanda ya ce yana cikin tutan musulunci yana ƙarƙashin la ilaha illallah to tafiya ce ta mu gudu tare mu tsira tare wallahi wallahi wannan abin inda za a ba mu zaɓi yanzu Allah ya ba mu zaɓi Abdul Jabbar da ya shirya da bashi ya mutu a haka ya halaka wanne za mu ɗauka shiryarsa za mu ɗauka wallahi haka ne.
ba ba ƙiyayya ba ce ta sa muke yi wa Abdul Jabbar haka Kowaye inda waɗanda Juzani kowa masa- kowaye Eh, kowaye.
duniya ta sani Abdul Jabbar yanda Tijjanawa suka kaunace shi Malam suka Nasiru gina Gabara shi.
bai kaunace shi haka Su ba suka wallahi gina shi.
wallahi Malam Nasiru bai kaunaci Abdul Jabbar irin yanda muka so shi ba su suka gina a- duk yanda ka je in ka ji gayya daya Abdul Jabbar ya taka ya bar anguwan da yake duk yanda ya je Tijjanawa ne to amma da kiɗa ya canza dole rawa ya a canza cikin da Mm.
yana yi a duniya dai je kowane gari ya dawo sai Kano daga Kano yanzu ya dawo sai Kilimushi.
gida shi ɗayan sai filin mushi akwai kuma wani abin da tuntunin mun manta dan ce mun yi tuyan manta albasa kalmar da wasu suke yadawa sai a ce maka wai ai Abdul Jabbar sufi ne mu sufaye ne bai kamata a ce ana ya kama wannan kaman fada ne tsakanin sufaye ya kamata mutane su san cewa Abdul Jabbar ba alaka sai yanzu ana maganar musulunci ne ba maganar sufanci ba shine kawai musulunci ma baya kanta don To wani zai abubuwan manzala sai bai kan Imam musulunci Nasir ban katse ka ba wannan maganar da sai Imam Nasir yi shine dalilin da muke bawa su Abdul Jabbar shi Abdul Jabbar da yake kiran mu da ciwon yan maja a gane mu muna daɗa maimaitawa ba mu yi maja da kowa ba amma abin da yake akwai shine magana ce guda ɗaya daga lokacin da ka zo kana taɓa sayyidina Abubakar kana taɓa sayyidina Umaru kana taɓa matan Annabi kana taɓa sayyidina Usmanu ka taɓa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ja muka yi shiru saboda gabanmu da wasu mutane to ka sani ka ruguje mana ɗariƙa ka sare kafar ɗariƙa ko mun ki ko mun so domin me waɗannan tsayuwarsu su da ne ba tsayuwar a Kano- addini ba a kanan bane yayi maja da wasu daga cikin yan izala da akan wasu lokacin aka zo akan a a kona gidajen yan dariƙa da A ƙarya kona cewa gidajen an- ƙwarai aka da yi gaske.
ƙarya aka ce wani ya zagi manzo Allah kwarai da gaske lokacin yace a aje izala a ajabe wato lokacin ba maja bane sai ba ma
yanzu.
yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Lokaci, shi kuma yazo yana kuma in maja ne yau ba gashi shi bai ai Abu- Abdul Jabbar bai da iyayen Annabi suna wuta ba Sosai, sosai.
mu ma bamu yadda ba to maja muka yi Ha.
Be- sannan ni ina daga cikin wanda batun Abu Dalib shi yana kallon Abu Dalib da aljanna mu ma muna kallon sa dan sai dai aljanna bambancin mu da shi ya ce Abu Talib ya fi dukkanin sahabban annabi wannan ne kuma ba mu yawa mun ce ja ba layi nasi ƙarya ba nasi ƙarya ba nasi Yawa.
amma mun yadda yana aljanna to kaga wannan ma za a kira shi maja to da haka mu abin da muke kira daga ƙarshe idan babu mai jawabi akwai wani ɗan kalma ɗaya yan salafiya wasu daga cikin yan ganganin su yaran su suna fitowa social media suna wasu maganganu wai akan wai ba dan Allah ne ake martani ma Abdul Jabbar ba dan ba da kariya ne dan ya taba waye ya taba waye ya taba waye waye waye waye to wannan muna kira zuwa ga waɗannan wawaye jakunai wanda ba su san me ake ciki ba ana maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sabila da su sun fi son a yi ta samun saɓani a biyayi ta rikicewa sabida sai a wannan saɓanin ne da su dan samu abin da za su saka a baki ba ilimi suke da shi wanda za su fito su karantar da mutane ba ba su da wani abin da za su faɗa wa mutane su burge mutane abin da suka iya kawai shine su zagi wannan su ci mutuncin wannan a yi raddi ma wannan dalilin haka yasa wannan haɗin kan da aka samu domin ba da kariya ga sayyidina rasulullahi Bai musu sai suna daɗi ba.
ganin bai musu daɗi ba sabila da a ci gaba da kawai yaƙi kawai babu wani kakkautawa sabila da sai da wannan yakin da su ci da- da da su samu abin da da su Mm.
riƙe kansu da sauransu da sauransu saboda haka a waɗannan sannan kuma daurawa ai ka ji wani maganan da ya yi Mm.
na cewa shi baya goyon bayan a zauna da Abdul Jabbar ya da haka mu ba mu tare da wannan Dole.
zama da a yi zama da shi Mm. amma ba Zama da a yi muƙabala zama- ba amma da ba muƙabala muƙabala da a yi ba tsiye shi za a yi abinda kace amma nuna.
kuma muna da ƙara sanarwa muƙabalan nan inda Abdubar ya yarda har gobe kofa bude take Eh, wannan Wancan zaman ta gwamnati ta tsiye ne kura shi wannan wai.
gwamnati ce ta Yawai.
tsiye shi In saboda dai ta ya yadda yarda za ba ku ku gane gane.
ba muƙabala ba ne yau Abdul Jabbar bai isa ya ce ba zai fito a yi zaman nan da shi ba idan kamar na wani dan uwansa ne da ya faɗa na ji wani clip da ake yaɗawa wani ya ce inda Abdul Jabbar zai je zauna ya yi shuru ya ce zai gano cewa wallahi ya yi rashin hankali na cewa wai zai yi muƙabala da dukkan malamai bai yadda Ya ce- wallahi ya faɗa ne bai zaci gwamnati za ta yadda ba bai zaci gwamnati za ta yi ai ya so yayi propaganda ne ai dama ita kanta kalmar muƙabala propaganda ya so yayi to da gwamnatin ta yadda ba ga hankalinsa ya tashi ba hankalinsa ya wai tafi ya wai kuma ka kai kotu kai da aka taimake ka za yi za muƙabala a yi muƙabala to ka kai kotu To daga ƙarshe muna roƙon Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya kiyaye mana imanin mu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya shiga cikin wannan lamari ya yi mana gudumawa da shiriya a dukkan wani ɓangarori da muke tafiya a kai na addini a Albarkan rayuwar mu.
manzo Allah Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da ƙarshe ƴan uwa duk wannan abu da za a yi kar kiyayya da gaba kamar yadda Allah ya faɗa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa lalle za a yi wa Abdul Jabbar adalci adalcin nan kuwa da ubangiji yake kira shine a zo a yi mai wannan tsiye ya nuna wannan guri idan babu abu hukunta shi kamar shi yanda da kansa ya faɗa za mu zo mu danna muku bidiyo ya ce yana kiran mai girma khadimul islam idan an zo aka yi zaman nan aka tsiye shi bai nuna wannan guri ba in ya nuna gurin nan to malamai a kai su life in prison in kuma bai nuna ba shi a kai shi life in prison to kaga wannan shi ne ya yi wa kansa da kansa hukunci albala'u muwakkalun bilman dubi da haka shi da kansa ya yi wa kansa hukunci in an zo muna jama'a cewan a adalcin da za a yi mai din yadda Allah ya faɗa wa la jirman da kumshi ana qaumin lallai kar ku dinga ɗaukan abin da bai faɗa ba ku ce ya faɗa wannan zagi da aka ce yayi wa annabi to ku tsaya iya nan kar ku ƙara da wani kalman zagin da bai faɗa ba iya kalman zagin da ya faɗa na manzo Allah din ku tsaya a kansu ku tabbatar shi ya faɗi wannan sai ku gaya wa duniya shi ya faɗa to kun ga kun mai adalci yawa iya zagin da ya a haka to irin waɗannan zagi a gaya wa duniya ba don komai ba don a guji wannan wannan shine abin da muke faɗa muna roƙon Allah Allah ya mana gudunmawa na Shi shirya.
abul fati da Allah magana kwaya ɗaya. Ah, wato ‘yan uwa, ‘yan uwa waɗanda suke sauraron abubuwan da yake faruwa. Ina ba da shawarin mu saka a zuciyarmu gaskiya muke nema kawai kwaya ɗaya. Su ma mabiya Abdul Jabbar ‘yan uwanmu ne, kuma muna son su, kuma muna nema musu shirya daga gurin Allah wanda ba ta'ala.
su zagin annabi waɗanda ba su zagin annabi sallallahu alaihi wasallam muna nema musu Allah ubangiji ya shiryar da su muna roƙon ƴan uwa su fahimci wannan ana so ne a fitar da gaskiya dama mu kullum ba ba mu da yaƙinin cewa dole kai ne akan daidai Allah ne ya ce kullukum dallun illa man hadaituhu fastahaduni ahadikum dukkan ku batattu ne sai wanda na shiryar da shi ku nemi shirya na na shiryar da ku don haka kana ji a zuciyarka shirya kake nema na Allah ta'ala ba wai kana je a zuciyanka kawai dole kai ne da ka yi nasara ko kai ne gwani ko kai ne wanda za ka iya ba wannan shine magana na na ƙarshe shi Muhammad Nasu to lalle a takaice alhamdulillah yanzu dai sako ya isa duk yanda muke so da Allah ƴan uwa a yi kokari a ɗauka wannan sako a yada sai da duniya ta san halin da ake ciki Abdul Jabbar dai ya zagi Annabi Muhammad kuma dalilin wannan zaman shine duniya su tabbatar da cewa kalmar da yake cewa a Bukhari an ce kaza a Bukhari a Bukhari mun yi ta yi ɗaiɗaiku to alhamdulillah yanzu Allah ya kama shi da bakinsa ya zama masa fitina za a zaunar da shi ya nuna wannan wajen kuma mun faɗa kofa a buɗe yake dukkaninmu kofa a buɗe yake wannan mukabala tana nan za mu zo ko mu kirkiri za a yi wata mukabalar insha Allah za mu yi ta tura masa wato wato application na mukabala har abada kuma ya fito a sai zauna, Muhammad Nasir insha Allah.
rana abu guda ɗaya eh mu Allah bai jarrabe mu da girman kai irin nasa akan mukabala ba Yawwa.
abu ɗaya muke so yawwa idan yana da wani wanda ya yarda ko da shi, jariri ko jariri Ko jariri.
kawai abu ɗaya zai mana yawwa rubuta da sunanka ko audio kai magana eh ka ce na wani ba kuwa da yaro na ku zauna da shi in kun zauna da shi da ni kuka zauna ko ma bai ce da shi a ba sai da kalma, kai mu kawai za mu ya ce zauna ya ba.
shi yayi umarni ka ce kai kai umarni mu kuma zauna da mutane shi su san cewa ba muna faɗin haka bane wai domin wai muna idan a san wai ko he ya sani a Abdul Jabbar a irin yanda yake kaman tsuntsu da an ce da an ce Abdul Jabbar da a zama da shi ko da ɗansa ne kuka zauna da shi ka kura ɗan wallahi cewa zai yi wai shikenan ni ba ni na yadda ba ba da izini na bane ƙarya ya min da an kula mutum zai ce ai shi dama bai sa shi ba To amma idan har aka ce da bakinsa ya yarda wannan aka zo aka zauna kuma abu na ƙarshe shine ni wanda dan faɗa ina ga na ga magana na banda na maganar neman suna cewa da yake yi, yara yara wannan kalmar akwai wato jahilci a cikinta yanzu kamar Abdul Jabbar yana cewa zai zauna da kamar su Dr. a Dok- Dr. Umar Sani Fage kamar irin su Sheshe kamar irin su Shakkari Balla kamar irin su a Izala ma ko su ah, Abdulwahab ne kwaye ne Abdullahi Abdulwahab to abin tambaya anan shine Abdulwahab din nan kai da ka gani ka san ya haife shi ya haife shi Shakkari Balla fa ba fahiwansa mai ba malamin ka ne shi ya karantar da kai kai da kanka ka faɗa.
Dr. Umar Sani fage ya Dr. Umar Sani Fage kan ai haihuwarsa yi haifansa yi.
ai kaga ƴaƴansa manya ne ya haife ka dan shekara 40 da dan wani abu shi yana kusan 60 da wani abu duk ai ya haife ka.
malaman da yake kiran su zauna tare da su Yawwa.
ba wanda bai mu bi kuma shi aka ba.
dinga fa da shi ɗaya ne amma Aka ku dinga da shi sauyinsa ɗaya ne ne kuma ba sauyinsa fa da to ma ilimi banda in ba banda Aka mara dinga shafi ɗaya ne.
irin na Abdul Jabbar ka dube mu malam da Allah ƴaƴan mu sauki.
mun haifa malam mun zuba maganar ƴaƴa gaskiya kawai su shi ne zo kana yan ce uwa mana su sani kana wannan yara.
duk wani wato format ne na gudu hanyar da zai yi ne na sirri yake na mayin da zai yi ya gudu kar a tattauna da shi amma wannan magana ka ce wai sai wane malam wane shak wane kai din yaro ne kai ma a wajen su magana da ta tsaya a Yawa da magana shi.
daga ƙarshe mu babu wani masu cewa "A'a, ana so a yi magana kan Abdul Jabbar da neman suna wannan ra'ayinka ka faɗa kana da yancin ka faɗi ra'ayinka shi kuma ra'ayi dama riga ne kowa yana da wanda zai sa ba laifi amma mu mun san kanmu ra'ayinmu shine shi Abdul Jabbar daga ran da aka ce za mu zauna da shi ɗaukaka ce ta same shi Allah zai ɗaukaka shi saboda zai zauna da waɗanda wallahi tallahi ya san su bi shi domin yanzu maganar da ake yi akwai wani gurin da Hausa yana zuwa wanda muryar Abdul Jabbar ta je namu bata je ba kaga babu ba wani batun neman suna sai sa muka ce in dan neman sunan ne masu ganin neman suna mun janye ina shi ya zamanto shehu gizo gurungun dimi malam mun bar maka duniyar kai ne shugaba Zillaziya.
amma zillaziya eh ayyana mutum daya ka yadda da yawunka yake magana ai in kana da awon kai malami ne a duk wani malami an san shi da almajirai ya ci ya yi kaza ya yi kaza da sauransu to ayyana mutum ɗaya cikin almajiranka da ka yadda ya zo ya zauna da mu akan duk matsalar da muke da saɓani da kai kuma ka yadda in mun rataye shi mun rataye ka to yanzu akwai Eh, wani duniya ta yaro da sha ɗalibai mamaki.
ya kira ni sun mai da shi a lokacin kaman wakilin Abdul Jabbar din ne aka titse shi kad bai san fa'ili ba da ismi da maf'uli bai bambance fi'ili da ismi amma yaron nan wai kawai aka dinga kira na wallahi wannan kun shirya ne da shi ya da ai a ce bai san bai san mai dulaibu ba ya da ai ce bai san kaza ba nace to ni ban ma san shi ba wallahi ni ban san shi ba ashe wai wai shine na gaban Abdul Jabbar amma kaga in ka zo kai magana da yaransa ba tare da shi ya turo su kuma ba duk zai su shi karyata yake- ka.
shi yake Ka sa su san shi ke sa wato- su.
wato hadaran Shi ke sa su.
manzon Allah hadara ce wanda kana zuwa dole ka koyi.
sallallahu alaihi Za ka daɗe kana yin wani abubuwa ana ɗaga maka gaba. Kana zuwa hadaran manzon da Dole wasa da wasa Sosai.
kwarai Kana zuwa za yanzu ka duba yanda odiyon yanda yake ɓata ayoyin Qur'ani mahat wasallam yanda aka yi ta saka ma 'yan uwa. Da duk Allah ya rufa masa asiri.
kuma wallahi yan uwa duk ba a ganin wannan daga abu.
ƙarshe miwa har ni kanmu gaba ɗaya muna yi wa kanmu nasiha wallahi babu wanda ya fi ƙarfin ya yi kuskure ko ya ɓata ƙur'anin ko ya ɓata hadisin ko ya ɓata larabcin duka muna yi ana ɓatawa amma illa Ba irin iyaka nasu abu ba.
guda ɗaya ɗagun kai da nuna wanda ka san ya fi ka ka ce ka fi shi kai ko wanda ka fi shi ka nuna cewan ka fi shi kaman ce da falalar Allah a kanka to wannan Allah baya son haka inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin Allah baya son haka ɗagun kai innaka lan takhriqa al-arda wa lan tablugha al-jibala tula duka irin waɗannan halaye kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makaruha to dan haka abinda muke gaya wa Abdul Jabbar dagun kan nan ko kafi mutum ka kaskantar da kanka domin annabi yana cewa man tawada'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah shi kuma ilimi yanda kake ganin sa kan Kai ka gani haka ya faɗa ya ce ni din nan gangaren ne ni a alkur'ani da ba ku tare ni ga wannan karatun da nake yi ba sai na kai har nasi amma kuma a cikin gurin barahum Warubana bana auliya auliya.
min dunillah amma ku a da kawariran min zahabin ito kawariran min zahabin fa wannan ƙasa ƙasa min zahabin fatusbihu ala ma ma ma sakantu fa'alta nadimi Lihajatin fi nafsi Yaquba eh li kana.
hadisi fi nafsi aqul to to Allah to dai irin wannan da muna buri Allah sawai muna buri girman kan nan ayi ƙasa ƙasa kan wani mai da'awa kar ka ga jama'a sun taru a gaban ka falala ce ta Allah Allah ne ya suturta aibinka daga ran da Allah ya janye suturar sannan sai ka ganka tsirara baka da komai kuma addini yan uwa a rike wani fikira guda ɗaya addini na ubangiji ba sharadi bane sai da malami Allah zai kara addini wallahi a'a manzo Allah cewa ya inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din walau bir-rajuli al-fajir Allah yana karfafan addinin nan ko da fajirin mutum duk wasu malamai da suke ganin ilimin su shi zai kara annabi kamar yadda Sheikh Abdul Jabbar yake faɗa ƙarya yake yi in Allah ya ga dama kare kare sai ya ɗauko shi ya sa shi yayi magana kuma ya kara addini fiye da yadda kowa zai Ai, kare idan ka sutura lura- ce ta Allah ba wayo Idan bane ka lura shi Abul Fati Yawa.
rashin rashin sanin Qur'ani kenan da rashin sanin waye Allah da kuma rashin sanin sufancin ma gabaki ɗaya. Annabi Musa ne fa aka ce yace fa duk duniya an tambaye shi akwai yana tunanin akwai wanda ya fi shi ilimi yace yana tunanin shine annabi mursali mai magana da Allah duk duniya babu Kuma gaskiya ya wanda ya kai shi kuma gaskiya ya faɗa amma Allah ubangiji ya nuna masa yace izhab ila abdi fulani Abdullah Khadir ya sosai je wajen sayyidina Khidr ya je ya yi karatu abin da ya karanta din kalilan ne kuma annabi ya ce da a ce Musa ya yi haƙuri da ya na a samu jabal ajibi da ya ga manya-manyan abubuwan mamaki saboda haka duk wanda zaka gan shi yana alfahari komin ilimin da mutum ya tara yana irin wannan alfahari da irin kiran da Abdul Jabbar yake yi da gwada kansa da yake yi wallahi wallahi yana dab da Allah ubangiji ya durkusar da shi wannan alfaharin da jin kai din da gingin gingin da yake jin kansa nan wallahi shine babban dalilan da zai sa Allah ubangiji ya dada tona asirin ba malami bane Kwarai, ya- mu kan dama tuntuni mun san ba malami bane Waƙarsa saboda ta muna da ƙarshe?
rubuce rubucen sa duka muna bi muna Allah karanta.
samu na wakan nan da yake.
Mm, yayi waka sai na fito yawo Ah, gaba da da rana Allah sa ayan mana.
sa ai Ah.
ai ba ba sifika ne yanzu amma ba Ko damuwa iya hakan ne wato abin da ya sa waka shine ai gashi ya ce ya fito yawo gaba gari babu mai iya menene jijjiga shi Babu- amma amma ban da ganduje Ganduje.
eh, ganduje ya zo ya jijjiga shi khalifin Allah sarki.
islam to Allah ya mana rubi yan uwa muna godiya wa sallallahu wa sallam wa baraka wa alim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa jalil azim shi wa man nasir ya ce a sako nasir al haqq bil haqq baladi la sabadika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa jalil azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد wa inna لله jundana lahumul galibun سيهزم الجمع ويولون